anistu bihi wa hadi kafani zamaluhu shehu ya ce anistu bihi wa hadi ina ɗaya bai kaɗaituwa ta bihi da manza Allah ɗin da ka gani ne kadai ba ni da kewa ina tare da manzon Allah Allah ka taimana haka
kafani jamaluhu kyawun nan na manzon Allah ya ishe ni anil ganiyatil bidi tilbiri daga barin kyawawan nan na fararen mataye wasta khibai da suke tsakiyar nan na darbuka larabawa kyawawa masu kamshi na wagagigi wagaga annabi annabi sai annabi na'am idza jama'ul amwala Amma idan masu tara dukiya suka tara dukiyoyi biliyoyi tiriliyoyi barakatai waftaharu biha suka yi alfahari da kuɗi suna da dukiya fakhari ce alfahari wa nawa mali da dukiyoyi na Hubbu uku zai zaini mala'i.
mala'i san adan nan na jama'u shine annabi muhammadu Allah ka ƙara mana
idza makaru makran idan masu makirci suka yi makaru makaru Ufitu bi zikiri.
sai in kifar in barar in bata makarun nan nasu bi zikirihi da ambatan manzo Allah wa in maradun ya'ru idan ciwo ya bujuro mun kowane iri ne fihi shifa'i cikin ambatan manzo Allah waraka ta take Allah ka warkar da mu Amin.
dan albarka annabi sallallahu alaihi na'am alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo thumma Allah. Sannan salamuhu gaisuwarsa.
liyurji rasulallahi kullu sana'i Sana'i do albarkar wannan salatin kullu sana'i dukkanin yabanni na yurdi rasulallahi ya yarda da manzo Allah. Yabo na ya yarda da manzo Allah annabi ji ya yarda ya karba ya gamsu. An kuma yi masa haka Allah mu ma ya mana haka.
alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
thumma salamuhu Sannan gaisuwarsa.
akunu bi hashri tata Akunu na kasance ta ta zillin liwa'i ƙarƙashin inuwan nan ta tutocin manzo Allah ta al'arshi bi a yayin tashi na alƙiyama.
alaihi salatullahi Salatin Allah ita tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa.
analu ladal ukhra Analu kamalar riba'i zaman na mai samun cikan nan na yardar Allah ladal uhura nan gala ya samu Allah ka ba mu.
alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata na manza thumma Allah sannan salamuhu gaisuwarsa.
yanalu muhibbi kulla muna'i Masoyina ya dinga samun dukkan burce-burcensa da bukatunsa wai ka fi rasulat ko?
Mm, An ketare.
mm.
Ka sha- Wai fi rasulillah.
ka sha kun- ka sha kunu man sirajo ya sha kunu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo rasulullahi yakfi ya dinga isar min da kifar min da ahlal baza'i ahalin iskanci da iskancin su duk abin da mutum zai je a banza da kadaka wasu Mm, shirinka da duk mugun tanajanka manzo Allah ya gama kifar da shi ka kama kara
alaihi salatullahi Ka- an- ana rike fada ina ta maimaita fadin adadin ko wa ka fi rasulullahi alal bazai ko hadda na wankan nan duk na fada adadin an rike ko a tuna ina gwada an rubuta ma ko alayhi salatu lillahi summa salamu wa yakfi rasulullahi alal bazai ana yin adadin sa'ai ko 313 adadin mursalina sannan ana yin eh, ana karanta ana ana ana ana yin sa sha daya ko a tofa a ruwa in za a sha fita a wanka kuma ana yin adadin wuridin sa kwana tara adadin baitocin kaliya ana abin ne ba ma son wargajewa na'am amma an gane ai dafa'i tsari sharri makirci na shedan da shedanu hasada da mahasada Allah duka ina tsare mu da albarkacin manzo Allah kuma kowa ya rike alaihi salatu lillahi sun masalamu ya fi rasulallah albaza'i ko ta aka yi gari ana ta bige-bige aya aya za ka fata karanta sha ɗaya kai hadiya gama aiki ka karanta kuma ka shafe jikinka bismillah hanyar da ka bi ma ba sa bi na'am alaihi salatullahi wannan zamani nake da na fama mutum ya kula da shi sosai salatin Allah ita bada ga manzo kuma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa yanalu muhibbi kullu muna'i masoyina yana samun dukkan burace-buracensa Addahara.
mutukar zamani albarkacin salati na ga manzo Allah to wanda ya zama masoyi shehu Ibrahim ba sai ya goda Allah ba zomon ka bai baka ci baka samu zomo gasashe ba tare da gudu gudun karanka ba an gama an roƙa an gama komai soyayya duk masoyin shehu inda yake an gama Allah mun gode alhamdulillah na'am alaihi salatullahi salatin Allah ita bata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa khadimuka ya'lu hadiminka in yana mai ɗaukaka kullu ahli albarkacin ala'i burbushin dukkanin ahalin ɗaukaka albarkacin salatin mugare ka alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa wa anwaruha ta'alu wasakan nan nata tana ɗaukaka ita salatin mu ga manzo Allah anana sama'i tsakiyar nan can burbushin nan na sammai alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da wa alaye da sahabin sahabbai kuma ali abai sannan kuma da ahalin bargo an maimaita su don muhimmancinsu dai su ne ahalul baiti dai shurafa'u su ne alu su ne ahalu aba'i kuma Allah ya ƙara ya dagare su
حرف الباء بريت من الإشراك والشك والأجب بحب رسول الله في البعد والقرب سلمت من الأغراب أخلصت وجهتي لربي وأني زال غيني مع العجب وعمده خير الخلق خادم بابه ويذكره روحي وسري فذا قلبي كفاني كوني شائر الباب خادما بخدمة خير الخلق فارقني عيبي فكعب وحسن عني لا كرامة بمدحك يا مهون في الزهر والغيب وإني في أسر الزحالة والهوى لما عدوه في حالة البث والكرب يفرج عني كل كرب وأنثني بجائزة أن أدها ينثني لبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه ويذكر للمختار يا خادمي هبي عليه صلاة الله ثم سلامه يطهر آلي ثم نسلي كذا تربي عليه صلاة الله ثم سلامه ويشكر سعي والمهيمن ليربي عليه صلاة الله ثم سلامه ويسقني المهمود بالمنحل العزم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نبقى مع اليمن والحسب عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم للأسر ربي عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأولى والأهل والصحبه حرف نعم الباء tarafin ba shehu ya ce برعت من الإشراك na kubuta ni in yas daga barin shirkoki da Allah والشك na kubuta daga barin kokonto cikin lamarin Allah والعجب na kubuta daga barin jiji da kai ko girman kai ba ni babu shi albarkacin soyayya ta gaban Allah بحب رسول الله na samu haka ne da sabbin soyayya ta manzo Allah في البعد na nisanta daga waɗannan abubuwa da na faɗa a nisa والقرب da kusa duk inda ka gani babu ni ba shirka ba shakku ba ujubu Allah kai mana آمين سلمت من الأغراض shehu ya ce na kubuta daga barin gairori gararori Allah kawai sai kaza yake dan kaza ne eh, cewa cewa a'a شيخ إبراهيم agrar Allah kawai Mm, wancan wannan an fice nan kuma Wani yana wani connection dan kaza dan kaza an samu manzo Allah ba wannan salamtu min al-agrari Allah kawai inda duk ka ga mun dosa da abin duk da ka ga muna yi ko ka gane alhamdulillah ko baka gane ba kai yake Allah muka nufa da manzonsa shi sallallahu alaihi wasallam salamtu min al-agrari akhlasu wajhati li rabbi na kuma wato ainihin tsarkakar da fuskantar da zuciya na da fuskata izuwa ubangiji na Allah wa anni Ehe.
zala ghaini ma al-hujbi ya wato hijabi nawa ya yaye da kuma wato hujubu nawa da kuma tsatsa na zuciya duka ya yaye daga bari na sai Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amdahu khairal khalqi ina yaban fiyayyen halitta kullum khadima babihi halin kasancewa ta hadimin kofar manzo Allah wa yadhkuruhu ruhi ruhi na yana ambatan manzo Allah wa sirri sirri na ma yana ambatan manzo Allah kaza qalbi zuciya na ma tana ambatan manzo Allah ruhu da sirru da kalbu duka ruhin kenan da duka yana ambatan manzo Allah kafani ya kauni sha'iral babi ya ishe ni ni mawaƙin kofar manzo Allah ya ishe ni alfahari da girma خادما kuma halin kasancewa ta hadimin manzo Allah بإهدمة خير الخلق فارقني أيدي aibi na wa kakab ya rabu da ni ba ni ba wani aibu da sababin hidima ta gafiyayyen صلى halitta الله عليه وسلم hidimar annabi kuwa tana raba bawa da laifi in ka ce ba haka ba to sai ka gaya mana menene zai raba mutum da aibu in hidimar annabi ba ta raba shi da aibu ba babu ba aibu shi sa an karke annabi wani ya ce zai aibata ka shi ne zai aibu idan dai aibu kake so za ka ɗora kofa kai ne za ka ɗauke shi saboda me saboda hidimar manzon Allah bi hidimata khairul halki faraka ne aiki
فكعب kaga ka abu radiyallahu anhu وحصان da hassanu radiyallahu anhu sha'iran manzon Allah أنيلا كرامة an saman musu da ba su karama da girma da ɗaukaka daga Allah.
بمدهك يا Da مامون sababin yabanka ne ya abun burinmu annabi في Muhammadu.
الدهر A bayyana aka ba su girma da والغيب ɓoye an ba su girma da ɗaukaka da sababin yaban su gare ka.
وإني في أسر الجهالة Wa'in ne hakika ni kuma na zo cikin lokacin nan na son zuciya.
والهوى Masarar jahalarci lokacin jahilci wal hawa da kuma san zuciya.
مخادعه في خالة Da البصر saboda mai saboda hadiminsa mai yabon manzo Allah za ka same shi cikin halin yalwa والكرب da halin ɓacin rai. Wani ya zagar wani ma a- a a ci mutuncinsa mai yabon annabi. Kuma ka ga mai yabon annabi yau eh, eh, cikin farin ciki gobe kuma ka gan shi cikin baƙin ciki. Kai, wannan zamani haka yake yi? to zamanin nan ya zama zamanin jahala da son zuciya Mm, da mutane sun san waye mai an- mai mai yaban annabi mai fa'idar mai yaban annabi idan muka samu muna da guda ɗaya tak a kano ya ishe mu sai mai ta lallaba mai ta girmama shi saboda mai saboda ta albarkacin yabawarsa da annabi allah zai iya wa duk jab- duk halittar kano su- su ji daɗi kuma kowa ya tsira duniya da lahira saboda albarkacin yaban mai yaban annabi muhammad Allah ya kara musu yarda Allah ya tsira mu cikin su na'am عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata da manzo Allah
يفرج عني كل كرب
ya annabi yana yaya dukkanin bacin rai daga bari na da bakin ciki وأنسني بجائزة ya biyantan man kuma da wato ainihin babba baiwa bayan ya yaye man bacin rai da bakin ciki an haddiha yansani lubbi da wanne kirga ta yake juyar da gajiyar da hankali na an bani kaza an bani kaza an bani kaza an bani kaza ni ma kaina sai hankali na ya gajiya ya- ya kasa kirga balle wani saboda saboda an- annabi ne mai baiwa Eh, mu ko muna tare da shi ya karba ya ba mu to ya ba shi Allah ya samu ma ya ba mu na'am alaihi salatullahi to wanda ya samu wannan ai bai da abokin fada awabu da wa za a yi fada salatin Allah ya tabbata da manzo Allah kuma sannan salamuhu gaisuwarsa salatan turaqina salatin da take hauhawar da mu ila zikiri zuwa ambatan Allah wal da hubbi kuma soyayya ta manzo Allah alaihi salatullahi Salatin Allah ya tabbata da manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa wa yadhkuruni al-mukhtaru abin zaɓin Allah annabi Muhammadu ya zukuru ni ya dinga ambato na ya khadimi ya ce ya hadimi na inyas hibbi ya masoyi na inyas Allah an ku ambata yana ambata alhamdulillah Mm, to addubini fi sabiqina da ni ya faɗa ka lissafa da ni ya rasulullahi cikin magabata Mm, ka ce abubakar al'alal wazirul mutabba'i وحمزة والعباس والليس خالد أولئك قومي إن تراهم بمجمعي أسعدني Allah أنساكما alhamdulillah alaihi salatullahi Salatin Allah ita kasu Allah da baiwa kawai mu Allah yake so ya ɗauko mana suna can farko ya kawo muke tare da su suna can ne fasahabuka sahabi ne salatin Allah ita bata da manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa yudahhiru ali yana salatin nan yana bai tsarkake alaye na umma nasli sannan kuma ƴaƴaye na fazatu rubi haka nan turbaya ta wato ƙasar da na fito cikin ta duka yana tsarkake mu alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo umma Allah sannan salamuhu gaisuwarsa wa yashkuru sa'ayi yana mai godiya ga aiki na na yabo gare shi wal muhaiminu li yubi Ubangiji makagen halitta Allah yurbi ya dinga yin ƙari li gare ni ya ƙara mun muhabba ya ƙara mun yabo ya ƙara mun zikirin Allah ya ƙara mun komai na nau'o'in alkhairi na hadara ta Allah albarkacin salatin mu ga manzo Allah alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah umma sannan salamuhu gaisuwarsa wa yasqini al mahmudu Ga abin yabon Allah ya dinga shayar da ni bil manhalil azbi da ruwa wanda yake mai daɗi garai-garai na farala da shauƙi ga hadararsa sallallahu alaihi wa sallama.
alaihi salatullahi Salatin Allah ita tabbata da manzo Allah umma salamuhu sannan gaisuwarsa.
salatan biha Salatin da ita ne nafqa ma'al yumni muke wanzuwa tare da albarka.
wal khisbi da kuma kaka ma'ana da walwala da ainihin wato maya maya babu fari saboda albarkacin salatun muga manzo Allah alaihi da salatu adadin ko guda uku nan da duka jiwa ne ɗari uku da sha uku ɗari da sha ɗaya idan ma mutumin da sabon gida ya yi ko zai je ya tare ko yana jin nauyi gidansa ya kana kaka kaka samu lokaci ka zauna ka karanta a gida to zai ga yadda Allah yake buɗi ko mutum ya yi halwarsa kawai ko da ma riyaza ne ko da a gidansa yana fitowa a ganshi amma dai ya zauna a gida a ce ka zauna adadin nan na farko ka karance shi ba ka fita ba kana yin in kana yin zajari da salatul fatihi dubu adadin dubu biyu dari bakwai da saba'in da bakwai kai malam ka karanta a gida don gara mutum ya jike Eh, in aka yi adadin farko aka kwana biyu sai ka yi adadin tsakiyar adadin ƙarshe ko in kana da himma kullum ma kafin ka fita daga gida ka yi ko in ka dawo daga gida Mm. an ji baitin ko salatan biha nafqa ma'al yumni wal khisbi salatun lahi sun masalamu salatun bayanan kama aliyun wal hisbi adadin baitocin duka ka je ka karanta ko ko dutsen talauci aka binne a gidan Allah zai kawar da shi ya kawo arziki sallallahu alaihi duk wasallam bala'i waiwai din nan Mm? tana da shehu ga diwani ka dinga soshe-soshe imani ne kawai kana farawa bismillah hadiya gare ka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ka san ko zama kai ba ma ko zama kai ka dinga nishi ka ce hadiya sai Allah ya biya ka zauna dai ka dinga in ka gama ka ce hadiyatun ilaika ya rasu wallahi sai an biya sai an biya ko ta saboda haka kowa ya ji ko Allah ya kara annabi daraja na'am alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma sannan salamuhu gaisuwarsa min al'abdi ibrahima salati ko daga bawa Ibrahimu linnasiri rabbi wanda mai taimako gare shi ko shine Allah alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma sannan salamuhu gaisuwarsa ma al'ahali tare da ahalai ahalinsa wal auladi da ƴaƴayensa wal ali da alayensa was sahabi da sahabbansa tofa ahalu wanda suke jininsa da dangi ba haifarsa ya yi ba yan uwan iyaye ne yan uwa amma suna son sa ahalin ahali kenan ahadu shi ne za ka bi masoya na shehu ibrahim ake ce mun ake cewa ahali Eh, shi mai son shehu ko baya ɗariƙa sunansa ahali Eh, balle kuma yana ɗariƙa ga son shehu ibrahim ga tijjaniya to ɗan faila kenan Eh, to idan ka to maso a cikin dangi na annabi da kowane suka ta ɓoye su sai daga baya suka dinga fitowa wasu kuma tun da aka fara bugawa da ma'aiki suna tausayin annabi suna son sa haka su to ahalu ne kuma waɗannan sai da Allah ya musu tukushi da musulunci ɗaya bayan ɗayansu to waɗannan ne shehu ya gayar sannan ya gaida alayen gidansa 'ya'yan da suka fito daga cikinsa sannan kuma ya gaida sahabban gabaki ɗayansu lai ƙara ya dagare
حرف الجيم جزى الله عني ظلمة الليل والدجى ففيه ينال الصوب للهب مخرجا يبيت يرى النجم والكل راقد ينظم ضرا بل ينظم أبهجا تذكر خير الخلق طاح محمدا جميل المحيا أبلدا كان أدعجا عظيم عظيم الخلق والجود والأداء شفيع شفيع من دجى الكفر مخرجا وذاك الذي لولاه ما كان كائن ولولاه لم نسلك إلى الهج منهجا دعا الخلق للمولى بكل فعاله وفي حقه بعد وراح وعد على ذا قلوه وآذوه بكل إذاية فقاد البرايا للحنيفة ملجا وجاهدهم في الله حتى جهاده ونور أكبر البلاد وأخرجا ألم يأتهم ما قد قالوا ببدره وقد بلغ الدين الحنيفي أبلجا كذاؤه دنجاء وباء بصدمة فولوا فرارا حيث مروا بأزعجا وقد قاد للبدهاء جاشا أرمرما فظلوا وقد دانوا من الخوف والرجاء فيا رب هب لي بالأمين وصابه كمال مراد للسعادة منتجا عليه صلاة الله ثم سلامه كلامه مع العال والصحب الكرام ومن نجا حرف الجيم harafin can
جزى الله عني ظلمة الليل والدجى Ubangiji Allah ya yi sakayya gare ni, sakayya kuwa da ya yi duhun nan na dare zulmata wadduja da duhu kirin na jahilci da hijabi ya yaye shi daga bari na a cikin yaye duhun nan da Allah zai min sakayya da shi albarkacin yaban nan namu ga manzon Allah مم، ففيها ينال الصب cikinta بالحب cikinta ne masoyi yake samun Maharaja.
maharajan mafita lilhubi zuwa ainihin soyayya صلى الله عليه وسلم. يبيت يراء النجم wannan masoyin da aka yi masa wannan sakayyar kuma ya samu mafita cikin kafuwa a cikin soyayya har ya yi fana ya yi taumiki ice to ah, mm, يبيت يراء ya bitu yana kwana yura'in najama yana kiyaye kirge taurari don tsananin rashin bacci والكل راقد kowa da kowa kuma yana ta bacci kowa ya kwanta yana ta minshari ana bacci amma ni don watsakewa ba na iya kogegedi don watsakewa da zikiri da salati har ma kirga taurari yake yi Hai. Da ƙarar shi.
جل الله تعالى kaji gundarin sirri kenan wanda malam babba ya ce idan ka ga mutum yana bacci abin da zai hana shi baccin ne bai da shi kawai wallahi malam muna so muna gewaye almajirai cikin dare a je can sauran a gani a je can sauran masu karatu masu tsinki irin almajirai daɗin kowa da abin da yake wasu na kokari na hadda ƙur'ani wannan yana suna dandaka kodin ana sawa a cikin kunu ana sha sai malam babba ce wannan waka ce ai dan kada mu bacci ne saboda yana sa su karfin jiki su watsake nan ne na dan kankane na naji malam yace ai in kaga mutum in kaga mutum yayi bacci bai da abin da yake hana shi bacci shi sa ka ga wani mutum ka ga yana ta wani gyangyaɗi yana ta wani gyangyaɗi Allah ya sa ba na son ga mai gyangyaɗi wallahi tallahi mun lokacin na sha'awar gyangyaɗi har ca nake a ɗauko mota a kunna AC ya sanyi tsakar dare a kewaya in gani in haka ko zan yi ba zan yi ko malam amma idan mutum bai da abin da zai sa shi bacci bai da abin da zai hana shi bacci sai ya ta bacci har wasu ma suna kwance suna ta bacci ma da yashi Allah ba mu albarkarsu wayannan zuwa ne suna ta bacci Allah ka ba mu albarkarsu wanda kaga ya kwanta dare yana ta sheka bacci komai ya daidai ne ya gama shirya da Allah ya samu komai to kaji shi shehu abin da yake hana shi bacci san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
shi sa nace to mu dai muna roƙon Allah taimako taimakon kuma shine Allah ya ƙara mana son annabi irin irin ko ba mu kai nasu ba amma a ƙara mana sannan irin mai ƙarfin na mai hana bacci wannan can kakanmu da ya waƙar nan ko na katsina da yake cewa mai almajirai na bara da ita ko na ji begen muhammadu ya hana ni bacci din nan wannan da almajirai suke waƙa da shi kaga maganan nan mai girma ce amma yanzu ya isa ka gane cewar tafiyar da akwai gyara kuma akwai saura yanzu duk inda mutum ya kai da shiriri ta aka ce idan ka zo wazifa aka zo jauhara ta bakwai annabi sallallahu alaihi wasallama yana halarta wajen ka shigo da'ira har a zo jauhara ta bakwai a shige kana bacci don allah inda abin nan za a zai yiwu to abin da yake hana shehu bacci na tsananin son annabi Allah ka dada cusa mana shi bitu ra'in na jama'ul kullu raqib yunzimu durran yana tsara lu'lu'i na lafazi cikin yaban manzo Allah bal yunzimu abhada kuma a cikin daren da yana tsara kalmomi wa'anda suke da ma'anoni mafi mafiya kwarjini تذكر خير الخلق ينا مي أمبتن في أيام هل ترى الله طه محمدا ينا تيوا يا طه يا محمد جميل المحيا مي كيكاور مغانا أبلدا مي حسكي حسكي كان أدعدا أدعد كما مي تنن كما فري نعيدو دبكين بكين إدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم in ana tuzancen haske ko kyan ido ko kyan fuska ko da'ira shine kat to ko yanzu wata bukata ta girma an gama daga abin da Allah yake bance annabi ana faɗin sifarsa ko ɗaya aka faɗa kana girma da wani abu an gama ko ko aka zo ana faɗin hususiya Allah yake bance annabi da kaza Allah to ka kudurto yanzu an gama shine abhaju shine ad'aju shine anjalu shine ashkalu annabi muhammadu shine abyadu shine mashruwa bil hubrati shine mudawwarul wajhi shine wasi'ul kafaini wal jinn alayhi salatu wassalam la qara annabi daraja
azimun me girma ne azimul khulqi me girman tada ne wa innaka la ala khuluqin azim wal zuji mai girman baiwa ne wal ada da baiwa dai shafiqun mai tausayi ne shafi'un shafe ceto ne na bayi min duzal kufri mukhrija Krishan mai fitar da bayi ne daga duhun kafirci zuwa hasken imani wa zaka allazi laulahu ma kana kainun wancanan ka wancan annabi muhammadu shine wannan da ba dan shi ba da babu wani kasantacce ɗaya da zai kasance mukamu laulaka walaulahu ba dan shi ba lam nusluk ila alhaqqi manhaja ba ba mu shiga tafarki na addini ba zuwa Allah na ba wanda zai ba wanda zai ba Allah ba dan Allah ba wanda zai shiga musulunci ba dan shi ba da ba mu shiga tafarkin Allah ba Allah ya saka masa
da na'am alhalqi lil maula da da alhalqa lil maula ya kirayi halitta zuwa bi Allah kulli fi'alihi da dukkanin aikinsa
wa fi haqqihi yagudu kaga ai- a- a- aikin annabi da halayensa su ne ma su suka kira ya halitta Mm, su ne aiki a aikace manzon Allah Mm, saboda haka da da haka ne ɗabi'ar annabi ta tara wa musulunci jama'a da halitta da yawa suka shiga da abin da annabi zai yi na tausayi da abin da annabi zai yi na kyautayi da abin da annabi alaihi salatu wassalamu yake na girmama halitta ba tare da ya ce ba ma wannan ne ya dinga kiran halitta zuwa zuwa addinin Allah
wa fi haqqihi yagudu yana sammako waraha yana yammaci Wa wa'adlada adlada.
yana yankan cikin dare fi haƙi cikin tsaye da haƙin Allah qalawhu sun ƙi shi wa azawhu sun cuce shi bi kulli idayatin da dukkanin cuta sun wa manzon Allah.
فقاد البرايا للحنيفة مولجا Bai damu ba Allah kawai, Mm.
tun daga can aka fara. Fa- Amma me ya ci gaba da yi sai ya ci gaba da jagorancin halitta yana jan su mulijan yana mai kutsa su yana mai shigar da su Lil hanifa.
hanifat zuwa cikin addini hanifi shine addinin musulunci maka ce za su yi a yaniya a yaya gaga a karu ana so yan uwa su rike annaba a shiga dariƙa a kama zikiri wani yana can yana cewa bidi'a ne ba kyau in ka saurare shi masu karɓar dariƙa kuma ya za su yi ko haka annabi ya yi bai saurari kowa ba cin mutunci ne da zagi ba wanda aka yi wa kamar manzon Allah Yeah.
girma da asali da daraja ba wanda ya kai annabi Wow.
amma ya haƙura amma aikin na Allah shi ya ci gaba da yi kawai Gaskiya.
muradi ya cika gamu da annabi ya kula a shararai aka yi haka saboda haka inda duk mutum yake aiki kawai ba waige ba saurarawa kowa ya rike carbinsa la ilaha illallah la ilaha illallah salati ga annabi istighfari alqur'ani ko kayanmu ne ba bari Wallahi.
wannan shine ɗariƙar ko to inda wani abu na aibu a ciki a zo a nuna mana a cire Gaskiya.
ko kuwa duk ɗan ɗariƙa ɗariƙun nan duka babu sama da wannan aikin kenan saboda haka mutum karye waiga sauraron min kirai nan ba abin da yake dakatar da tafiya yake ya hazo da kuma eh, dakatar da waɗanda ba a kama hannayensu sun zauna da manya ba irin sauraron wa- tafiya kawai ba waige manyan mu an jefe su jifa ma ya dinga fasa musu baya da jini ko waigawa ba sai waige kana ji an fasa ma kai jini ya kwararo har bayan kaina la ilaha illallah la ilaha illallah ba tsayawa Allah ya kara na daraja na'am
Wajahadahum fillahi haqqa jihadi.
ya yaƙi kafirai cikin ɗaukaka addinin Allah haƙiƙanin yaƙinsa Wa nawwara aqdaral biladi.
ya haskaka sasannin nan na garuruwan Allah da tauhidin Wa Allah akraja ya fitilantar da garuruwan Allah da hasken Allah sallallahu alaihi wasallama alam yatihim ma qad qalawhu.
laƙau Mm.
shin yanzu ma ma kad laqawhu abinda suka gamu da shi daga man- shin labarin bai zo musu bane wai ba sun mance ne alam ya tihim ma kad laqawhu bi badrihi abinda suka gamu da shi na musiba a wajen manzon Allah a Badar wai labarin bai zo musu bane to kaga anan in ka tsaya ka nutsu su sun gamu da bala'i su laƙauhu to ya tihim kan ka ɗauka fawai su kuma waɗannan ɗin ake zance su ai laƙauhu labarin kuma zai zo musu su ne ai labarin a sauran lalatattu na baya alam ya tihim ma ƙalla ƙauhu abinda lalatattun farko suka gamu da shi na mushkila da musiba a badar labarin bai zo musu ba ne duk mai shirin lalata ya yi allah na nan kuma badar na nan kara ɗauka an gama ba shi ne nake faɗa ba ko? Mhm. sai wani rikice ya kasa ganewa Eh, na ce a ranar badar in mun fito kwa gawaye gaba Muhammadu mun alkawar sani na watan jama'a na barar idan kuso ba gawa ne gaba
to ka ilahi ba kai zanya ba salati salati su dinga ruwa gare ka za ga ansawa da saura kenan badar ba ta ƙare ba Mm, badar na nan annabi na nan allah na nan ko in shakenci shakiye ma na nan marar inkaru wa marar jawab amma masu yi su ci gaba da yi amma su dinga bincike su jiya aka yi da na farko mu dai mu tsaya muna nan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad bazagha ad-din al-hanifi ablaga Hakika addini kuma wanne yake hanifi ya yi haske ablaja yana mai ƙara ruruwa da haske da ci gaba su ko an gama da su wa qad qala lil kaza uhudan ja'u haka nan sun zo uhudu wa ba'u bi sadmatin suka juya suka koma da karaya an rugurguje su fawallu firaran suka gudu suka juya suna masu gudu haisu marru'u ba an aja yayin da razani ya girgiza su da sababin tunkarar su manzo Allah wa qad qala lil badaha shan ijayshan irin nasarorin da aka samu da irin da irin dambarwar da aka sha da wahalar da suka sha a hannun annabi da sahabbai hakika manzon Allah da kansa ya jagoranci runduna ta yaƙi Aramraman.
masu yawa Fazolu.
zan faɗa haƙi izuwa izuwa maka fatahu maka ta kenan fazallu sai manya-manyan sadaukai da masu mulkin maka zallu suka kaskanta wa qad danu Hakika sun biyayya sun bi a wannan rana.
min al-khawf war raja Kanta da sababin tsoro warraja da ƙaunar samun kuma a sake su kar a kashe su sai suka bi. Wanda aka tara su aka aka kewaye su. Ma'aiki ya shigo duk wani sadauki islami rannan ya gama shiryawa an san rannan maka kawai za a yi kogin jini. To shine fa da manzala ya zo ya same su aka tambaye su manzo da kansa ya ce yau to ga ku a hannu me kuke zato me kuke zato da ni yau ga ku a hannuna kowa ya san abin da ya ba kyau to kaga sai suka dinga cewa khairan ahun karim ibn ahin karim khairan alkhairi muke zato amma manyan sahabbai duk sun gaba shirya kawai yau yau yau za a shi- yau za a sha kaifi sai manzo Allah ya ce to a bude a kwance su falhabu wa antum dulaka don ku tafi an ku tafi kawai shi kaga aikin kenan mai manzo Allah bai bayyana riko ya ce sai na rama wannan aka ci zarafi sai na rama to ba sai ne ba sai ka rame inda baka yi halin annabi ba wannan ya sa suka dinga juyowa suna ta shiga addini a shaɗu Allah ilaha illallah kalma ta ko'ina wannan rana ne ma sh- sarkin maka ma ya mu- mika wuya saboda annabi baya wulakanta kowa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana cewa idan mai girma na mutane ya zo muku ku girmama shi iza atakum karimu qaumin ko fa akrimuhu idan wani babba ne a cikin mutanensa ku girmama shi ko shirme kuka ga yayi ku girmama shi saboda fada da babba daya ta da dubu ne kaga hikima ce fa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wanda ya gudu ya shiga Ka'aba a kyale shi ya je haramin Allah ai wannan kuma ya gudu ya tafi gidan sarki duk wanda ya je ya shige wajen gidan sarki ku kyale shi a girmama saboda girman sarkin maka kau wanda ya je gidansa ma ya tsaye shi ko sarkin da ya gudu shi ma saboda sayyidina abbasu dan abdul mutallab da ya daga sauti ya faɗa duk maka aka jiyo shi ma inda suka gudu gindin dutse suna neman hanya da ya ji da shi da waziransa sai aka gyara kuma aka juyo aka dawo gida suka zauna aka gudu da kansu suka ce kai muhammadu akwai hankali wannan ina fada hankali ina fada tunani ya san girman sarauta sai suka ji daɗi ba shi ne sanadi ba abu sufiyanu ɗan harbu ya miƙa wuya da ci haka aje a nemo shi duk wanda da wanda ya je gidan sakin ai nan ko annabi ta yi a cinye kowa za a cinye amma sai ta tausasawa a maka kwarin maka kenan
ya rabbi ya ubangiji allah ka koma ka ga kuma can abin da ya faru irin wahalar da ka suka sha a faɗan gwalalo kalli kainu ba'a kalli banu naziru da irin mugun tanajinsu sai da suka zama banu naziru saboda tsananin fakon annabi da sahabbai ko a kasuwa ba a son kusanci da su domin rukun makamai da suke amma ya aka yi dare ɗaya manzo Allah ya wargaje su duk makamansu
fa ya rabbi habli bil amin ya ubangiji Allah ka bani albarkacin amintaccen Allah wa sahbihi da albarkacin sahabbansa kamala muradin lis ka bani sa'adati kamala muradin cikan nan na muradi na ta kowane bangare a bani muradi na kamilan muntijan in zama ina mai fitar da rizal na halitta da wanda suka bi mu Lissa'ada.
arziki arziki kawai da abin da za mu fitar duk wanda ya kawo yana ana neman sakamako an kakkafe ko kawai a gani sa'idun sa'idun sa'idun ba shaki cikin mu ya zama natija duk masu ashe ibrahim sa'idai ne su ada'u duniya wal akhira saboda abin da ya noma ga annabi aka bashi shine a result din duk abin da zai fitar daga halararsa sa'ada maki haya mak kowa a bisa maki daya ba maki ɗari ne ake ci ba wanda ya samu arba'in sittin wanda ya samu hamsin ma duk an shige ko to dumu ɗari ɗari ne saboda haka kowa arziki kamala kamala muradin sa'adati muntijan Allah ya saka masa
alaihi salatullahi salatin Allah ita ba ta ga manzo thumma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa ma'al ali tare da alayansa wa sahbil da kiram sahabbai masu girma wa man naja da duk wanda ya tsi- tsira daga barin fadawa garari na shirka ya haɗu ta farkin manza Allah Allah ka samu ne na'am duzal kufri jallahu al-imam muhammad shehu ya ce duk wannan na kafirci shugaba Muhammad ya yaye shi abul qasim shine uban alƙasim al-mahid dalat larat mai share bace-bace ahmadu mai suna ahmadu mafi yabo ga Allah shine ya yaye kafirci da duhunsa ga mu cikin haske hasken kuma na musulunci فيشكره درسي takarduna suna yin godiya ga manzo Allah ونقسي da tawaduna ولقلتي da kwaɗan harshe na kullum yana godiya ga manzon Allah مدى الدهر mutukar zamani Allah mu ma muna godewa manzo Allah فهو المنتقى والممجد annabi muhammadu shine muntaka abin zaɓin allah abin zaɓin bayan allah kuma mumajjadu abin girmamawar allah abin girmamawar bayan allah shine annabi muhammad
ويشكره قالي hali abin faɗi na wa ya shukuru yana gode wa maza Allah Wa hali.
hali na ma yana gode ka gani ka san wannan na ta haƙi- tabbas haƙiƙa ni a bisa dukkanin halina yastafi ni muhammadu muhammadu yana zaɓi na ya zaɓe shi mu ma ya zaɓe mu آه. شفائي لأمراضي waraka ta daga cututtuka na مديه جنابه yabo na janibin manzo Allah وذاك سلاحي wancananka yabo na janibin manzon Allah shine makamina wajen bugawa da mahassada وهو سيف المحند ne takobi na kuma kirar hindu mai gaya wa jini na fice sai an sare an sare wasa لذكر- لذاكرها علاء a ga mai ambaton salatun lahi dinnan zikiri da salatin nan na al- annabi da nake yi mai yin ta kuwa akwai ala'un ɗaukaka gare- وسوداد da shugabanci gare shi دهرا mutukar zamani ta yi ka gani na'am alaihi salatullah salatin Allah ita ba daga manzo kuma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa analu biha ma lam yanalu Wannan musawwadu musawwadu ina samun abin da abin shugabantarwa kowa ne ne babu yana samu da albarkacin salatin nan nawa ga manzo Allah
alaihi salatullah salatin Allah ita ba daga kuma manzo Allah salamuhu sannan gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne ahadi ladaihi muwassab alkawari na yake zamantowa abin karfafawa ga manzo Allah na soyayya